إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين إن مسلمي غشي الله سبحانه وتعالى ya kaddara sake mu da ku a wannan hili na amsoshin tambayoyi wanda kuke shurare daga nan gidan radiyo amfani da magaran mai shiryawa da gabatarwa dan uwan Ilyas bin Abdullah. Yau ga shi dai muna sha hudu ga wata na Sha'aban hijira shekarar dubu da ɗari hudu da arba'in daidai wanda ya dace da ishirin ga wata na hudu shekara dubu biyu da goma sha tara. yan uwa dangane da hilinmu na yau ganin muna sha hudu ga wata na sha'aban akwai tambayoyi da yawa da suka ga tazawa kan kusan magana guda ce na maganar azumi ko wasu salloli da aka yi bayani na daren sha biyar yan uwa abin da yake tabbace domin wannan magana akwai ababe da suke an kwaso an yada abin da ba su da tushe daga manzon da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko da niyyar ko tsammanin samun wata fadala aka kirkira ababe da yawa aka danganawa annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce ya faɗa akwai kuma abin da ya tabbata kan matsayin wannan wata a jumlace da kuma abin da yake da alaka da nisfu sha'ban wannan wata abu ne sananne ya inganta daga manzon da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko babu wani wata da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke yawaita azumi bayan Ramadan kan watan Sha'ban duk wani wata babu watan da yake yawaita azumi a cikin shi kusan dukan kusan mahi yawan watan in ba Ramadan ba shi Sha'ban shine watan da yawan azumi a cikin shi kuma wasu dalilai sun tabbata yayi magana wata ne da ake ɗauka ayyukan bayi a cikin shi iya su daga aikin shi da azumi a ciki wannan shine tabbatacce kenan matsayin watan dukkan wasu kwanakin wannan wata kenan ana son azumi dai a takaice cikin kwanakin wannan wata abin da yake da alaka da maganar azumi na sha biyar ga wata wasu ce gimshiki ko azumin zabi sauransu da ake hudi wannan shine babu ruwa tabbatatta daga manzon da Allah subhanahu wataala ya aiko ya yi bayanin wannan azumin da ake yadawa ake hudi na maganar gimshiki azumi kullum mutum ne mun ga azumi a jimlace a wannan wata ya zo wannan hatta akwai ruwaya da maganin da abin da ke da alaka da daren su sha'ban da wasu salloli da azumi na rabin sha'ban akwai ruwaya wadda hadisi ne maudu'i an ce maudu'i ba ba da ifi ba maudu'i abin da aka kirkira aka yi fabriki aka dangana ma nan sallallahu aka yi ƙarya za a ce dan wata manufa daban akwai ruwaya wadda aka ta shahara kan cewa idan zakanin su min sha'ban qumu lailahu wa sumu naharahu na la tala ba zuwa dai cewa ku ta ku raye daren shi ku tashi ku yi azumi na wunin shi Allah na diba bayan shi iya ina mai addu'a ina mai tuba an gafarta mishi ina mai so in bashi wannan ruwaya ta shahara an yada ta amma ba ta da inganci daga manzon da Allah subhanahu ta'ala ya ko tana cikin ruwaya da malamai suka tace da jimawa bangaren ruwayoyi da aka kirkira aka dangana ma annabi sallallahu alaihi wasallam aka dangana ga wannan watan wannan ba su da inganci gaskiyar magana ba ma da inganci ba ta ka kirkira na kirkira kama manzo Allah ƙarya aka yada abun ta hanyar tsari na malaman hadisi sun sa wannan ruwa cikin layin hadisai suke mudu'ai wanda aka kirkira aka dangana ma annabi sallallahu alaihi wasallam bangare guda abin da ya tabbata kan wannan masala wannan dare akwai ruwa ya tabbatatta wadda ta tabbata wadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam iya bayani cewa a nisfi sha'ban Allah subhanahu wa ta'ala ya talau ila ibadi ila jami'i khalqi Allah na diba dukkan bayin shi a daren nisuf shaban kidan misali irin daukin kenan zai gafarta ma dukkan ɓargafi da jami'i ibadi da jami'i halki ya ce illa mushrikun aw mushahid madar ruwayar cewa Allah zai gafarta ma dukkan bayan shi a wannan dare banda mushriki da masu gaba wani su ne bisa cikin gawara kina wannan ba wata sallah bace za ka yi ko azumi za ka yi duk kowane bawa ne wata gara basa ce da Allah subhanahu wa ta'ala ke diba bayan shi ya musu wannan gara basa ta gafarta musu kurakuransu banda mushriki da masu gaba guda biyu wannan shine abin da ya tabbata bangaren wannan dare abin da muke fatar Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana ya sa mu cikin bayan shi na kwarai wannan shine abin da ya tabbata ma magana azumi na sha biyar magana raya dare duk wannan ababe ba su inganci muna magana inganci da mu an tambaye mu ne me inganci magana eh an hodi ana hodi muna magana abin da aka ce inganci tsakani ga Allah rawayoyin ba su da inganci zuwa ga wanda aka dangana mu abin annabi sallallahu alaihi wasallam amma malamin na hausa tana ta bayani da irin abu da yawa shi kuma Allah aka ce zai bada aka ce lada Allah ke badawa shi ke bada lada shi ke ba shi hadi kan lada lada ba malam ba ko wani ke bada lada to shi kuma idan Allah bai ce ba manzon da Allah ya kubi hudi ba wani kirkira kun dan sa kai abu kinan ko kayo na abin da kodi ba zai ba za ka samu ba dan shi mai bada bihudi ba wanda ya koyi ga muku bihudi ba shine matsalar ta yada abin da bai inganta ba da ne ya ji hankalin mutane kan wani aiki wanda ba shi tabbaci daga manzon da Allah ya ku ina wata an gane ta bayanin na idan mai alaka da kun kanta daban duk mai alaka da mai bayani kuma ta kace na'am bismillahir rahmanir rahim sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wannan mai tambaya na farko ma dama yayi tambaya ne akan magana abin da ya shafi bincike eh ma'ana an bashi amsa shi to sai mai tambaya na biyu shi kuma ya ce wai kamar ya ce bayan gaisuwa da fata ya ce allah saka muku da alkhairi abinda yake tambaya ce wai kanan ma'aikin shi ya auri mace wai ita ma nan ta zama kenan haramin shi
to a kayan nan kan mun cakon ɗan wani daga najeriya ne da ya mun tambaya ɗin mu suka cikin gurbikin nan cewa don allah akwai wani abu da ya shahara kan masa'alar wajen marasa armi maza da mata na maganar wasa da al'aura da wajen biyan sha'awa ko mata wanda mazansu ba sa nan ko samari ko 'yan mata wannan wa bayani na gamin shayin shi cewa abu ne sananne wasa da al'aura da da sha'awa haramun ne abinda malamai ke hujja da shi daga cikin fadar Allah subhanahu wataala da zina hum li furujihim hafizu illa ala azwajihim أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ألا أنا مغنى ما إيماني هيك سبان تاسو الذين هم لفروجهم محافظون سنو نسكي كيا والذين هم لفروجهم محافظون سنو نسكي كيا فرجهم سو إلا على أزواجهم سيغا ما تنسو أو ما ملكت أيمانهم ko abin da damar su ta mallaka na bayi ya tafa ulaka gairu mulubin wannan ba mai zargin su da sun biya bukata a wajen bangaren iyalansu bayan su ko matansu ya ce fa man yutaka wa ra'a zalik Allah ce dole ne biyan bukata ba ta hanyar ba mata ba ba ta hanyar baiwa ba fa ulaika humul adun wannan sunne masu taka doka ta Allah kenan wannan shine kadarin wasa da al'aura namiji ko mace haramu ne dan biyan sha'awa kai wasa da al'aura in ma ka yawaita azumi manzo Allah ce a yawaita azumi ko ko a rage guri a yi arme in kuma cewa mijin ne a nesa gwanda shi ya zo ko ita je inda yake shine abin da lafiya gurin ka yan uwa magana dangane da maganar magana lamba bumbada ba cewa akwai lamba za a yi kira lamba 96 99 sifili 1 62 kenan 96 99 0 62 ko lamba ta move mai lamba 94 32 50 42 kenan 94 32 50 karande wannan su ne lambobi wanda ya kamata in za a yi kira a yi kira da su wanda kenan ko akwai lamba tawa da ba nan ba ka a yi kira don ba za mu ɗauka ba wannan ce za mu ɗauka kurin akan wannan hili namu na amsoshin tambayoyi wannan shine ina ga bayani dai a takaice da za ma dan uwa yan uwa kan wannan maganar sai ina ga wanda abokin karatun da ɗaya ɗaya ne ke a haƙuri mai karanta mai ɗaukan ɗayan bai iso ba.
na malam wani da ke tambaya kenan wai wannan azumin yace da ake cewa yace wai idan kai wa kenan ba lada ko.
in ce magana ka kamar da su fala fan kamar dota ma mun nake ba lada mun magana inganci bai inganta ba.
na'am to kuma mun magana cewa shi wannan wata wata ne wanda ana azumi a ciki wanda muna magana wannan abin da aka ba labari na kaza ko ka yi don wannan abin da aka faɗi da wata manufa daban amma maganar lada shi da mun inganci shi namu bai inganta ba eh na na yi tambaya ga wani da yake cewa matar wan ma'aike shi
maganar matar wan matar kanin uba ko wan uba eh cikin mata da Allah ya zano wanda suke haramu ga mutum ba sa ciki shi sa aka hana maganan kaɗaitaka da da irin wannan a gida ɗaya ku kaɗai ɗan da ya balaga ko ɗan wanka ne ko ɗan ƙananka ne su kaɗaita da matarka a cikin ɗaki matuƙa ya balaga haramu ne don me yasa bata cikin haramun shi shi yasa kenan aka hana kaɗaita amma idan a magana armi ya zo aka yi armi ba abin da zai hana maganar armi a shar'ance bisa cikin mata da Allah Allah da ya jero mata wanda aka haramta wannan ba su cikin su kuma duk wanda ba wannan da aka jero ba suna cikin mata da aka halatta armi idan su da yawa na kumya ko zamantakewa sauransu yakan kawo yin abin amma wai idan mutum aka samu na hali a wani lokacin rayuwa abin sai ya dace a ga yin ma abin shi yayi kenan wanda ya dace yayi aka bukata aka yi kakka yi suka in kai suka shari'a ka soka da shari'a ba ta haramta ba wannan abin yawa kana tsakanin magabata ba wani abu ne banda illa in mutum bai gun bai ba kurin ana bai hana shi ba na malamai ba Allah ne yake tambaya cewa mutum ne yana da mata guda biyu sai ya kwana a gidan ɗaya sai kuma ya yi bulaguro ko in ya dawo gidan na- na baya zai kara kwana ko kuma gaba zai ‘yan uwa kullum muna maganar mas'ala ta zamantakewa ta ma'aurata a yi ƙoƙarin kullum zama a tashi akan ilimi guda akan sani guda mutane a rayuwar mutanen sukan wasu sukan ɗauki kwana da abdatu wacce ce mai tuwo yau tuwon wance ce ya yi bulaguro da ya dawo daga bulaguro kurin mai tuwo za ta kai mai tuwo ba ruwan shi ko kwanan wane ne wannan shi ya kamata mu gyara a tahiyar mu ta tsarin musulunci shi musulunci magana mata biyu zuwa hudu bai yi magana ba to domin to ka'ida ko ce da tuwanta ko tana haƙi ka ba ta tuwo ka sau a hotel a yi ta- ta ta tuka wani ya tuka ba su mutum guda tuka da raba musu ba a magana raba kwana da tuwo a gane ba tuwo bane ba al'amarin kwana daban raba tu- magana tuwo daban kenan idan muka san in sai mun gyara haka kenan idan aka tashi akan wannan masaniya cewa kwana ake aiki ba tuwo ba tuwon wannan yakan yi wannan ta yi tuwo ta kai mishi a wancan gidan wancan ba lahi bane ba ko ko mai tuwo zai ɗauka ta rika tuwo tana ba kowace ba bai matsala bace ba shi dai akan kwana ake magana shari'a akan haka kan kwana ake aiki da shi ba tuwo ba kenan kana kwana biyu biyu a gidan matanka yau ka kwana ɗaya sai bulaguro ya kama ka sai ka tafi bulaguro in ka dawo tana bin ka bashi sai ka cika mata wannan kwananta na biyu kuma ya kai gaba wani shine adalci in kuma ka yi kwana biyu gidanta bulaguro ya zo sai ka kuntine kuma sai ka huce gidan waccan ta gaba in wannan shine adalci kuma shi raba rigima da maganar tuwo me maganar tuwo akan samu wani da gangan wani ba kan ba ba da gangan ba sai a yi- a samu zargi ya aikatar kullum in ya dawo daga bulaguro ya dawo tuwon wance wata da wani da gangame ke zauwa ran tuwon wancan da yake soje gidanta har zuwa gidanta da gangame ke shiryawa sai duro ran tuwon ya san tuwon wancan ya lissafi da kyau ya san wancan ce min to da yanzu gidanta wani kuma lokaci wani katari ne za a yi dan na taɓa samun misalin wani ya ba wani misalin a iyalan shi aka sama ka shi wallahi aka aka bai ka ba amma ya ka dace dawowa da yawa da yake dawowa rakwan wancan ne sai ɗaya ta zarge shi cewa da gangame ke shi kuma ce ba da gangame ke ba to kaga duk wannan in za mu koma asalin shari'a ba a magana da tuwo mai tuwo kurin kwana ake aiki wannan ba laihi ba ne ba inda ka zo misali wancan tuwon wancan ne yanda ta yi tuwo ta ba yan uwarta tuwo in ma tuwon guda ake yi kai ma a tuwo a baka me matsalin kai ma a kai ma tuwon ka can ai da ta yi tuwon ɗaya ta ma ta ba ta tuwo ko kenan ta yi tuwo ta ba kishiyarta ta ba ɗiyanta yanda aka ware aka yi kwa- kwana yara aka yi kwana ta ba kishiyarta kai ma dan ta yi tuwo bai sa ka je gidanta in ba kwananta bane ba sai a ma kwanan ka a kai ma gidan wancan kuma ka ci tuwon ka ba lahin kuɗi dan musulunci cutu- cin tuwo bai cikin sa yanzu misali a shar'ance kana iya gidan kana kwana gidan wanci idan ka je wani gida misali masu gida daban-daban ba shari'a ba ta hana ba in ka je gidan wanda ka ga wani abu mai daɗi mai aka baka ko ta maka dabara ta mata wacce ta maka dan wani horhoro sai ka sha ba a ce ka zalunci bai ciki da sai don manzana manzana shine abin koyon mu annabi sallallahu alaihi wasallama yakan biya gidan matan shi kusan a kullun ya zagaya asalin kisa da aka samu ta tarihin ai zainab take ba shi zin waya sha a takaice dai in wa magana abinci gidan wance kuma yana gidan wance wance ta kame tuwon ta kame tuwon su kame tuwon su ku tabbata abin da aka samu na rigima tsakanin hafsa da aisha ne da ta kawo abinci gidanta ta kawo kwanan tafasa a takaice dai magana abinci bai cikin lissafi bai cikin magana raba kwana tu ko ka ci na wannan gwamnati duk ɗaya ne kwana ake rabawa kenan idan da ba haku ke bai ku zama na yanzu to yanzu mai gida mai wani abin wani a zaman ta kowa akan sani yanzu ka'ida ta kwana ce in kai kwana guda gidan wanci kai bulaguro gidan ɗaya a cikin mu to kurin in ka zo ka cika mata kwananta na biyu ka yi gaba in kuma ka ƙare kuma ka gaba haka kamata ko a sani dole abin yan wajen kan rigima wuri da yawa da zargi wannan shine maganin rigima ina hasa an gane na malam sai wata take tambaya ta ce azumi in ya kai oil wannan watan in ya kai kwana goma sha biyar an ce in ana bin ka bashi sai ka ba da mudu kana ne gaskiya wani ba gaskiya ba ne ko ana sauran kwana ɗaya bisa hika rama rama yadda ake wata lokaci kurin karama azumi shine kurin wajibi a kanka ba wani magana ma ba da muddi na malam sai wani yake tambaya cewa wai a wutiri wata addu'a ce ake yi
a wutiri akwai addu'a wadda cewa ta kunutun wutiri idan wa a nan ne aka tabbatar da maganar yin alkunutu ta kullum ba lahi ba ne ba saɓanin wadda ake ta sallar asuba shi abin da ya tabbata daga annan sallar sallam a kan alkunutu akwai mai ake cewa hassan bin ali ya ce manzana ya koya mishi yin alkunutu kahin in ya taso daga daga ruku'i na ƙarshe kai in ya ƙare karatu ka in ya ƙare karatu ta ta wuturi in ya ƙare karatun ƙarshe gaba ɗaya yace yana karantar da ni Allahumma hadini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma atait wa qini sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk wa innahu la yadhillu man walait wa la yu'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait la manja minka illa ilaik wannan shine abin da ya zo ta ɓangaren hadisi na alkunutu wadda ake yi a cikin wutiri zan maimaita ta kanin allahumma hadini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma atait wa qini sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk wa innahu la yadhillu man walait ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا منجا منك إلا إليك wannan shine addu'a da ake karanta bayan wutiri bayan kare karatu na sallar ka kashi ta wutiri
na malam sai wata bayar Allah take tambaya ta ce mace in tana haila tana iya shan magani dan saboda za ta yi bulaguro jinin ya tsaya
yan uwa mas'ala ta haila shari'a bata yi magana ba ka ta sha magani kaza don dalilin balaguro ko magana wani ma azumi zaka cewa shari'a dai mutum ba kan shi ba in dai bai cutar da ita yin hakan shari'a ba ta hana ba yin haka kin wallahi wala na sai wani yake tambaya cewa na hukunci mutumin da baya addu'a bayan sallah
addu'a ya dace da addu'a da yake hudi akwai addu'a ta jami'in addu'a shine hani ya zo daga Umar bin Khattab haka daga Imam Malik rahimahullah sun hana jam'in da liman zai ja muku addu'a kawa kaza kawa kaza wannan tun Umar ya hana kuma imam malik ya hana mai son ganin haka ya diba littafi kama kace malikiya ce littafi na sharhin na na risala bayan babu amal fi salawat bayan ya magana cewa idan liman ya kada wala sarfi ya bar wurin in ba gane wala sarfi sai ce juyawa su suna nan barin wurin ne karkashin wannan kadiba za ka ga bayani da irin sharhin na samar da na risala haka cikin alfakir da wani sharhin risala sun ga bayanai cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan sallama bai tsaya jami'in addu'a ana ka hori kuma suka ce wani yamma umar bin khattab tambaya balle cikin wannan samar dani wani yamma umar tambaya wani limami ne zan iya jami'in addu'a ga mamuna bayan sallah ya ce la ban baka uzurin yin haka ba ka kashe tsakanin Allah da bayan shi haka ya kawo magana a nan shi militar samar dani kuma militar na malikiya ya ce haka imam malik shi ma ya karanta jami'in addu'a bayan sallah kaga ba na abin sabo ba yau gana abin da ana yi sa abin kamar ya zama da kama kama mutane su kawo hujjoji marasa ba na kama ba suna gaya mutane abin da ba shi ba wannan shine abin zuwa wanda ta wai na sunna kuma na duka musulmi daga musulmi ne ba warware nan ba na gaba na jami'a ba an ƙara sallah na jami'i wannan shine babu shi amma duk da ba a jami'in addu'a amma akwai azkar dan wa akwai addu'a ta masala akwai addu'a ta ibada ake cewa azkar wanda suka zo ba suna da yawa ban sallama kinan mutum asara ce yadda a ce sallah daga sallama sallah ta kare amma wannan azkar ke da ake bayan sallama kamata musulmi ya tsaya ya samu wannan lada da yake ciki misali manzo Allah ya ce duk wanda ya karanta subhanallahi 33 walhamdulillahi 33 wallahu akbar 33 yari da la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir za ku gime kurakuran ko sun kai ku mun teku kaga an samu gafara ta Allah irin su astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah irin su allahumma anta salam wa minka salam tabarakata ya dal jalal wal ikram allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jadd wannan ruwa ce ma cikin sharhan musamman dani wanda ruwa ta musulun wanda ummu salama take cewa wannan addu'a gwalgwadon wannan addu'a ce manzo Allah yake zama bayan sallama sai ta shebar wurin bai jami'in addu'a in wani sunna azkar kenan baka yi bar wancan na bid'a kai na sunna kenan ga irin su karanta ma'awuzat irin kanta kul huwallahu da kul auzai da sai ga su zata kursiyu akwai azkar wannan ke da nushin yin su asara ce ga misalla amma bai bata sallah in wannan kake nihi sam daga sallama ya tashi bar wuri tabbas ya yi kasara mai yawa ta azkar cikin sunna amma waccan ta jam'i ce da babu ita a cikin sunna balle har ya zama abin aibanta dan bibi ba jam'in addu'a ba sallah wallahi alam na'am mala sai wani yaro shi kuma saurayi yake tambaya cewa ina hukuncin kamar mutum da zai yi sallah kamar su samari da suke sa riga wadda take matsatsa ko kuma idan in suka yi sujjada ma ko in suka yi ruku'i ana ganin kamar abin al'aurarsu in suka yi sallah a haka nan tari ko ko a'a sai dai su dinga sanya jin lafiya to shi an wa kullum aka yi magana akwai wani sai ya zo ga neman juya mutane hakikanin gaskiya yanzu misali aka yi magana jami'an addu'a sai suka ce an ce ba addu'a ban sallah ga aya ta ce kaza na an ce ana addu'a ban ba addu'a ban sallah kaza kaza magana addu'a ban sallah askar da sunna sun zo ba magana kansu kun ba mu cewa babu addu'a a sallah abinda ake magana jami'in ta ne ake magana dan wanda Allah ya aiko mu aka ce mu yi koyi da shi bai yi ba duk wanda ya kawo maka manzala ya kurin kwashe kwashe ne abin da bashi da inganci ko da juya irin malamai huda suke juya gaskiya amma babu abin da ya tabbata daga manzon da Allah ya aiko bayan sallama juyo a karanta kawa kaza kawa kaza wani al'adu ne kamar yadda wani malamin ke cewa wannan mishan farki da wani ya ce wata al'ada ce ta mutanen yamma duk da kaga wani abin ta bida a ce amma al'ada ta zama al'ada ga mutanen yamma wannan yan uwa gaskiya magana kawai ne juya maka a al'amarin magana ta wannan jami'ar addu'a ban sallah ba shi da wani asali gaskiya magana kenan sai wannan ta ta ƙarshe magana yan uwa sallah da debordar ko sallah da riga matsatsa shi kullum sa musulmi in zai sallah zama cikin mahi kamala khudutuna da kuma kullum masajid Allah ce duk wajen ibada ka kai doki bacin kwalliyar ka yaushe za ka zo kai baka je gidan saki baka je ba unguwa da wannan kaya kenan ya kamata mutum zai sallah kuma dama wajibi ne ma sharadi ne na inganta sallah rihi al'aura akwai wanda zai ka sallah in ya duka ana ka takashin shi kaga wannan babu sallah to ko da baka takashin ka ba siffanta takashin ka al'aura ka mai abu aibu ne a sallah gaskiya gaskiya saba ma shari'a yin zama ma haka ba huta ba kai huta ma da irin kayan balle sallar su gaskiya bai halitta sallar da kayan matsatsu ko mace ko domin dai hace mata har maza duk ɗaya ne al'aura ta mace al'aura ce ta namiji inda aka haramta mace ko ce babu sallah ta sallah babu al'aura al'aura a waje kai ma kai sallar a waje baka sallah inda aka mace sa kayan matsatsu ta sallah ba wani ba ni hijabi kai ma ana kai duk ɗaya ne na wata gane kenan illa ce wanda kowa a cikinta da maza da mata a yi ƙoƙarin shiga ta musulunci a rike sutura ita sutura al'aura abu bi gare ta ba a sa raga-raga wanda ana ga abin da yake ciki haka kuma ba a sa abin da yake matse ta ya siffanta ta da abin da yake siffanta al'aura haramu ne haka abin da yake ake ganta hili a raga-raga abin da yake sara-sara bai halitta kenan kuwa da maza da mata bai halitta kowa ya sallar irin wannan kaya akwai alamka
kamar wannan yake tambayar cewa wai akwai hanyar da mutum zai iya bi akwai hanyar da mutum zai iya bi ya mai da ma mutane kayan su da ya zalunce su ba tare da sun san yayi wannan zalunci ba shi an ce idan ka ɗauki wani abu na mutum kana iya mai da mata wata hanya wadda ko da bai gane ba kai ne kai dai ko ka ce misali ga wani kaya wani ba da a baka kayan ka ne kamance ko haƙƙin ka ne wani a baka ka ba da a kai mai a ce nashi ne kurin ko da ba san kai bane ba in dai shiga hannun shi kenan ga ku fita dan wani kuce zai ma zai ma kwantar da wutar fitina da ce wani ke wani kuma bai mai da shi ne
to wannan yake tambaye cewa wai a sallar la'asar ne a raka'a ta biyu mamu ne sai ya riga ya liman tasowa daga sujada ke cewa ya sallar shi take komawa ke inda inda dama komawa sai ya koma in liman ya taso ya taso kuma bai komi haka ya kamata an kuma bai wuce da ba dangama ne ba dangama lahi misali cikin sahabbai wani yake cewa muna sallah bayan annabi sallallahu alaihi wasallam sai muka ga ya jima da yawa a cikin sujada sai ci sai na dago kaina da na dago sai na ga daya cikin jikokin shi yayi doki da shi ke manzo Allah yana jiran wanda yaron ya sauka kai ka dace shine dan jima wanda yi yace dam hina mai da kai na cika sallata kin wannan kuma ma san an san cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama yana ganin sahabbai in iya sallah yana ganin su ta baya shi ya ganin baya ana sallah ya ga su abin da ake a sahun baya annabi bai magana ba ko wannan sahabi ne kenan karkashin wannan kenan mutum idan ya dan kai ka halle man sai mai da kanshi dan ya ci gaba sujada limin da su kuma taso in yayi wani bai ma da a cikin sallah ba ta bace
to malam tunda ban gama ne ba sai ne ke tambace wai ina hukuncin wanda macen da ta armar da diyarta ga ita dan luwaɗi shi dan a misali kuma dan luwaɗi suka ce wai tare da ta san ya wannan aikin to wannan ta ma ta zama ta zama ta ma ban ce kina take ce dan bai halatta ka ba da yanga irin mutum bai halatta bai halatta gaskiya bai halatta ka ba da yanga ka fasiki wannan gangariya katan fasiki bayan jaraba ta lahira ka ta lahira ta duniya ma ta ishe ta dan daddalewa da bayarwa da miyagun mututuka na sida ma tana cikin duk tana daga cikin ƴaƴan ƴan luwadi sida kana abin ya da duniya
to sai wannan yake tambaye cewa addu'ar istihara a cikin sujjada ake yin ta ko bayan sallama
har gwandama wasu na cewa ba magana sujada ba istikhara a cikin sujada dama imam suna cewa bayan sallama bayan tahiyya da wa'annan salati kayan sallama na ki sabani ko kuwa a ce bayan sallama dan ya ce summa to wannan amma ba mun gama su magana cikin sujada ba kenan imma kayan sallama ko bayan sallama amma dan ba a cikin an ga cika sujada ka ba ka sallama ka bi ba to an ana ta baraka bi yake ta ta kenan ba a yanta a sujada a takaice
to sai wani malam take tambayar cewa isu suna zaman kudu ne a Nigeria to wai sukan hau kabu-kabu take tambayar cewa wai ina matsayin azumin su
ina ga wannan tambayoyi ne wannan 'yan Najeriya na ta zo masu nan ta zo nan na duba misali ta zo nan ne ta yi shi a takaice an uwa maganar mace ta hau inji kabu kabu ta rungu dan kabu kabu in ba zaro bai halitta idan akan darura ne in ba zaro babu zai halitta mace ta rungu wani namiji ba na ta gaskiya magana eh eh da gun darura zaman kan da darura wani wuri ne ana cikin halin ko ba lahiya wani abu da matsala da kurum in ba shi bai halitta mace ta rungu wani namiji ba na ta ba
na malam wani yake tambaya cewa kamar mutum in yana da baiwa wai ya halitta ya iya saduwa da ita
ka don hadi ne nan ga nan ga baiwa nan garin balle maka shi ne shi mai baiwa ya san abin da yake da ta kai kawai ne ba labari ne a takaice baiwa shari'a ta baka dama ko ka yantar da ita ka arme ta ko ka yi sadaka da ita shi ne ta sadaka ga misali na annabi sallallahu alaihi wasallama a yaƙin da bin mustalak ya sami a cikin rabo da aka ya samu safiya ya yantar da ita ya arme ta an ba shi kyauta ta ɗaya cikin wannan wannan sadakar shi mariya uwar ɗan shi ibrahim dai a wani ina cikin aikin manzanci ai baiwa ce aka ba shi amma kuma sadakar shi ce har suka samu ɗa ibrahim sallallahu salama wannan shine hujja madogara kan inda har akwai inda ka samu kana da dama ka yi sadaka da ita wallahi wa'ala na sai wannan shi kuma yake tambaya wai mai nafila ya iya bin mai farilla
ya da man ba sabani abinda ka samu sabani na man mai farilla ya bi mai nafila ko ya dan kai mai nafila ya bi nafila mai farilla ba matsala komi eh dai na ka samu rigima ko sabani masu ganin mai farilla zai iya bin mai nafila shi ne ke da sabani shi ma amma a wajen tsakanin sahabbai na sojin hadisi sun tabbata haka kenta wakana mai farilla ya bi mai nafila mai nafila ya bi mai farilla misali kusa aikace shahararre na mu'azu bin jabal ruwa da bukhari ya kawo musulmi ta inganta mu'azu bin jabal yana zuwa ya sallah bayan annabi sallallahu alaihi wasallam sallar isha wanda kuma yakan yi dare har aka samu wata ranar da gima shi da wani yaro a cikin yan gosu wanda mu'azu da ya dawo sallah ya doguwar sallah wannan yaron ana sallah sai cire sallah ya je sallar shi daya aka ba mu'az labari ai kaga wannan wane wannan yaron matashi kana sallah ya cire ya tashi ta shi aka iya ce amma zai ce wannan yaro munahuki ne in ba munahuci ba yoshi ana sallah ka cire ka tahiyarka shikenan ka san mutane kan labari ko na akwai su aka je aka kai ma yaro labari kaji mu'azu ya ce kai munahuki ne ce yikin su da garin Allah ya waye aka haɗe a wajen manzon Allah sallallahu alaihi da mu'azu da wannan yaro manzon Allah ya ma kowa tambaya ce to kai yaro me yasa ana sallah ka cire ka tahiyarka yace ya rasulullah mu'azi yakan zo wajen ka yi sallar isha a bayanka kuma ya koma unguwarmu ya mana sallah ja doguwar sallah wata ruwa ce bakara ma ja a neman zala ce a taru da kuna fatana ya mu'az a fatana an ta ya mu'az mu'az so kace ka zama to mai fitina mutane manzala ya ma mu'az bin jabal fada ya ce me yasa ka karanta masrutul a'la irin su zaga sha so shamsu waduha irin su waduha irin wani surori annabi ga mace karanta sama kaga na annabi sallama me ya anan annabi ta batama mu'az mu'az zawa yake sallar farilla shi a bayan annabi sallama ta sallar isha kuma ɗan ungosu suna jiran sallar isha sai ya je kuma shine limamin su kaga anan mu'az ne limami na sallar isha shi na fila ce dan ya fila shi a bayan annabi sallama su kuma yan gosu suna sallah ta farilla ne ma manzon Allah ya tabbatar musu abin da suke yi har na nan abin manzon Allah tambaya kurin yace to kai yaro matashi alfata da ka cire sallar taka ka tahiyar ka ana sallah me ka karanta ka cika sallar taka yace ya rasulullah na karanta fatiha na roki Allah aljanna na nemi tsari da gidan wuta haka yaro ya huri ya ce a nan he ya ce ya rasulallah idan ina sallah a bayan ka ko ba mu'az ina jin wata dandana mai dandana wani gunguni daban na jin abin da kuke hudi kai da mu'az sai manzana ce mana yaron haulaha nudandin mu ma tsakanin wannan abin guda biyu neman aljanna da neman tsaye daga wuta mu ma a nan ne muke kai da kawowa addu'ar tamu tsakanin neman aljanna da neman tsaye daga wuta a nan muke addu'ar tamu kaga a nan anan salama ya tabbatar ma da wannan yaro abin da ya yi ba laihi ba ne ba ya tabbatar ma mu'az bin jabal kuskuren shi na dogo sallah amma ya tabbatar da shi akan jagorantar sallah ta ungosu matsayin limami shi iya nafila su suna faralla shine hujja kan haka a takaice wallahi a'lam
to mana wannan kitan da cewa wai suna so a musu bayanin kan tsarki a musulunci
kuma ta tsarki kurin kama ruwa tsarkaka daga najasa zaka kurin abin da ke ni ta tsarkaka kenan wanke wannan najasa da take doka da ka doko ko kika doko wutsari ne sai kokarin a wanke haka kashi cewa akwai abin da an hana kuma shishigi a nan bale bangaren maza kama al'aura ana matsawa ana kadawa na tafi sittin wani tarin cikin takar karkada wannan kamar da yake cikin ina ga jihar ikilishin muktar halil ya kawo wannan masu shishigi wajen matsa al'aura yakan kashe karhin namiji iya illa ga namiji ba a shishigi ne ba a matsawa da karhi dan dai a dan dai da takurin a yi kokarin dai wanke najasa take wurin kurin shi ake nema kurin shine kurin kuma ba a so ka rika barin hutsari iya fatsan maka wani iya daga cikin abin da sabbaba azaba a wajen Allah da misali annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wani wuri wani kabari yake ce sahabbai wannan kabarin guda biyu ana musu azaba har aka gwada manzo Allah azabar da ake musu yace ana musu azaba a wani abu bai da girma a wajen mutane amma mai girma ne a wajen Allah laifin shi yace daya annamimi ne iya gulma a gari iya gama fitina a gari ɗaya kuma ya ce bai tsarkake kanshi daga wutsari kenan wutsari iya taɓa shi wajen biyan bukata kenan ana bukata mutum ya kare ma kanshi watsuwar wutsari ya kare ma kanshi kuma ya tsarkake ta da kyau rashin tsarki ya sababa azabar Allah ta kaici
to sai wani yake tambayar cewa addu'a warware sihiri
abin da ya zo a sunna wannan karanta irin su kulhuwallahu kai mu'awazat kulhuwallahu da kula'uzai karanta irin su bakara irin su karanta ko amana rasulu ganin da bakara shine nasin karar kanta da ma'awazat al karanta mutum da fata Allah ba shi lafiya kora da akwai mutum zai ji wasu ayoyi da mutane wasu wasu malamai suka ware suka tsara suke karanta mutane amma muna maganar kace a sunna abin da hadisi wannan sunne abin da tabbata wannan sunne karanta ma'awazat da karanta bakara suna cin abin da ke wa mutum maganin ko sihirin zamu ci kare shi insha Allah na malama ne ke tambaya wai kamar an ana azumi wayan aka yi ruwan shifka mutum ya iya in bai da ma'aikata ya aje azumi je ya shifka a ni musan hujjar haka ba musan ba hujjar ka ajiye azumi ka je ka shifka na to sai wani yake tambaya wai inda bulaguro ne kai wani wani gari ka tayi kai shifka wani a ce ka ajiye azumi dalilin bulaguro eh wani yake tambaya ce shi mutumin arewa ne wai daga nan kamar idan kamar ya kai kamar ina ne zai dinga yin kasar kasar abin da yake magana mafi karhi kurin bulaguro don manzon sallallahu alaihi wasallam ruwa ta musulun ya yi kasarin sallah kasa da kilo 20 don cewa ruwa mafi tsawo farsaki uku shi ne mil sha biyu kenan a takaice babu wani inda kai ba wani matsala komi gaskiyar magana annabi ya kasarin sallah kasa da kilo 20 ma kenan dai an kira abin bulaguro ne aka je ba unguwa ba in dai bulaguro ne za a kasarin sallah za a ajiye azumi in ta kama in bulaguron ne na malam sai wanda yake kamar bai da zakka ko nun an kare azumi wai ya ne yake wai azumin nashi akwai shi ko kuwa ne yan uwan akwai ruwaya da malamai suka shahara ta ta shahara ta cewa ana rataye azumi na ramadan tsakanin sama da ƙasa har sai ka ba da zakar kono daga nan zaka sana matsalar ma ai ita zakar kono ba sai mai azumi ba game da gane matsalar ba sai mai azumi ke hudda ta har yaron yau aka har yaro sai an hudda mashi to shi azumi yake kuma wannan ruwaya bata inganta ba daga manzon da Allah bata cikin ruwaya ta bata ta bata inganta ba aka hujja da ita shi kullum wa zakka ba ta kun duna bana ibada Allah subhanahu wataala ya nasan Qur'ani la yukallifu Allah nafsan illa ma ataha Allah bai dora ma rai wani abin da bai bashi da shi ko la wasu a wani nuri kenan a takaici daman da abin da ke na shari'a na doka ta Allah Allah bai dora wani bai iyawa garin Allah ya waye ran sallah azumi baka tashi ba da abin da ya huce iyalan ko madan baka yin baka da shi to idan baka samu abin zakar zakar kono ba a ran nan to da zakar kono a ran nan akwai maciyanta akwai masu badawa a ran sallah aka waye garin sallah baka da abin bada zakar kono kana cikin maciyan zakar kono kai za a baka ci ko an baka ba hawanka ba ta yi baka aka yi kai ma ka ci wanda garin Allah ya sallah sallah garin sallah ta zo ba shi da halin badawa ko ya samu daga baya ba ta haushe balle mai rama bai cikin wanda aka ɗora mishi yanzu misali baka da ko biye shekara nawa kana ganin kana sallah kana azumi sai ka samu miliyan kuɗi sai a ce shekaran baya ka huta zakar su me yasa dan baka da kuɗi ko to wannan ma da ka san ba ɗora ma zakka ba kai talaka haka ita ma zakar kono ba ɗora ba wanda ba shi da halinta ko ka samu daga baya baka hudda da mata hauka ba dan balle a karkara haka ake an kaka ta zo aiki biyu ga 'yan ƙauye ya ba da zakka kono wadda ba shi da ita kuma ya ba da zakka ta noma kuma bai zakka ba ta ce aka ce ya ba da muddi ya ba da muddin nabi ko sai ya ba da sadaka to gaskiyar magana zakkar kono wanda ba shi da hali ran sallah ba ta haushi ba balle ma daga baya rama amma wanda yake da halin hudda bai hudda ba wannan shi ana bin shi ba shi ko shi ne sai ya bada ina wata a gani wallahi alam na'am malam sai wata bayar Allah ta ce ita wasu ba su ne mata yawa a cikin sallah zai wani mataki za ta bi ta zamanto ya barta to magana cikin abin da ya aiki ya zo aikace daya cikin sarakan annabi sallallahu mijin Zainab da shi na ibn abul as ne cikin da Usman ya zo ce ya rasulullah shedan kan bujurum ya dame ni rasa ma ina nake a sallar rasa ban da nake me nake karanta sai manzo da karanta da shi kamar haka yace in ga wannan abin ya zo maka na wasawasin ka karanka ya ta'awuzi a'udhu billahi minash shaitani jin tub ka towa bangaren ka na hagu a sallar kuma ma wanda ce maka ai ka tub ka hauda ta da ba da wannan hira ce kyale shi haka manzo Allah ya ce ayi ayi tub a towa a'udhu billahi minash shaitani tub ka towa su uku bangaren ka na hagu yace wallahi yace Usman ce haka na rinka yi kuma Allah ban lafiya kenan ke ma ki rinka yin haka da fatar Allah baki lafiya ke yau ta'awuzi kina towa su uku bangaren kuma ki wasa aiki da wasu wasu ki rinka aiki da yaqini eh misali da abin da kika huce kana misali kina sallah tahiyya an yi akwai na raka ta kaza ce kina kina fatiya ina kina sura an yi akwai na fatiya kullum ci gaba kullum kin fatiya kai ka koma baya kana arwala he ka ji wanke kwahuwa an yi akwai na wanke hannuna an yi na shaye kai kullum kin shawa ki ci gaba ka a rika koma baya kenan cikin maganin wannan waswasi kau da kai ga waswasin kuma da yawan ta'awuzi ana towa bangaren hagu su uku a uzu billahi min shaitan jin tuba towa su uku da fatan Allah bara lafiya Allah kare mu daga waswasin shi
ta mala wanda yake tambayar wai ina hukuncin wanda yake haɗe sallah wanda yake haɗa kira'ar hafsa da warsh a ciki ce in liman ne ina hukuncin shi wannan kin shi kuma in liman ne ina hukuncin sallar mamu shi yan uwa gama kira hafs da warshi kamar da albani rahimahullah ya bayani babu wani nasi da ka bacin sallah illa kurin abin da yi bangaren kira'a aka ba mamun ka aiki suna tama gyara sai kokarin tsaya kira'a guda bangaren malaman kira'a kwarai suna aibanta abin kwarai amma dai maganar sallah ba ta ɓaci ba abin da yi ka yi kokarin sanin kira'a guda amma dalli mai ya gama kira'a biyu a sallah ba abin zai ka bacin sallah shi ko a fatiha maliki da maliki a takaice na mana wata bayar Allah ce take tambaya ta ce wata ce take bi bashi ya kai kamar shekara biyu kudin ya kai kamar jika ɗari biyar ta ce wa yanzu duka kamar bai wuce kwana uku da ta tambaye ta bayan ta ce mata a yanzu tana da wata kama ta bar mata yanzu sai ta ta wannan mata wannan yaya za a yi ta iya wannan haƙƙinta ne ko ta ce ya an biya ta ko ta bari haƙƙinta ne kuma ya dace da abin da inda damar kina da Allah horin yiwa matsala ke bartan don daga mai bashi ba lahi bane ba amma in kina ga za ta yi mai kudin kudin ga sahili kina ki ce a biya kina bukata ki ya kin ta bukata ma kina ce ta baki kanji kina ga kina da haƙƙi ko a baki yanzu ko ko ki daga kina da haƙƙi eh ki abin zai gyara ki kwarin a takaice dan ka je kuma a bari abin ya sake bacewa
to sai wanda yake tambaye cewa wai wanda ya kasance iya cin dukiyar jama'a akan zalunci to yanzu ya yana dama to kuma shi yanzu baya da halin ya maida musu duke su me ya kamata to wani manzo Allah ya ce wanda sun yi da haƙƙi wani- na wani zalunci wani na kan akan shi ko ka ko ka biya shi in baka hali ka je ka nema yahi maka daga lokacin mai ha kenan ka je ka nema wani ne wa gaskiya haƙƙinka akai na ka yahe ni kuran ko ka dan kudu ka biya su ko kuran da buwa kiyama a doki aikin ka salaka da azumin ka sauransu a biya su dan wannan ga lokaci Allah kai mu shirin gaba Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته